بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna ga Allah tabaraka wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin nimoman sa da kaddarawan sa ya ba mu ikon salatan dai daga cikin sallolin farilla da farilla ta ba muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'i sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin laki daga lakunansa a nan komai ba idan ci gaba da karatu da muke cikin littafin alƙawaninul fiqhiyya da alhamdulillah ya sake je wuce mun yi karatu a cikin albabur rabi'u wal ishiruna fi qasri fi safar mun yi karatu a cikin babi na 24 wanda ya yi bayani akan yin qasaru a tafiya kuma mun yi bayani gwargwado ke ganin mafiza karkar kifaya. Insha Allah yau za mu tashi akan albabun kamis wal ashiruna fil aidaini wa fi salatat usul. Babi na ashirin da biyar shi kuma zai yi magana akan sallar idi biyu. Sallar idin a idil fitr da idil adha. Ana sallar idin azumi da kuma na laiha. wafihi salafar usuli shi a cikin wannan babi ne da zai yi magana a kan sallan idi guda biyu shi a cikinsa akwai fasalai guda uku alfakulun awwalu fasali na farko fi hukumi salati ayyaini wayya sunnatun inda dunko shi fasali na farko cikin hukuncin sallan idi guda biyu menene hukuncin sallar idi guda biyu din nan sai ya ce wa hiya sunnatun inda dunko ita sallar idi guda biyu din nan sunna ce hukuncin da akwai mafi yawan malamai shi ne jamhur wa yumaru biha man tajibu alayhi al-jumu'atu wa ikhtilifa fi man la tajibu alayhi min an-nisa'i wal-habibi wal-mustafirin yace wa yu'maru biha za a umarci man tajibu alayhi al-jum'atu wanda juma'a ta wajaba a kansa to za a umarce shi da ya aikata wannan sallan idi ne amma wannan nufayi sabai fi man la tajibu alayhi min an-nisa wal 'abidi wal musafirin ai sabani shin wai za a umarci wanda ma ba ta wajaba kansu ba kamar mata, kamar bayi, kamar matafiya, su malamai suka ce dukkan su yi sun yi sallan idi idan sun yi sallan idi din babu laifin sun yi abu mai kyau amma ba waji ba suna ce mai karfi a kansu ba. Wa mawdi'uha fi gairi makkata al-musawwi. Tekuri da za a yi sallan idi din in ba a makka ba ne. ki masallacin idi masallacin da aka gina shi don yin idi in karanta cikin iyawu sunna wa ismanu bid'a na shehu shi a shehu na shehu na godiyo shehu usmanu sai usmanu bin godi cewa ga yadda ake so ma a gina masallacin idi har ma ya kawo mana cewa kewaye shi in dai zai zama ma'awa matattara ne na yan ta'adda to bai halatta ba ba an ba zai zama matattara na yan ta'adda ba ba laifi a kewaye shi ko kuma ya kuma sallatar mu na idi ma sun shigo cikin gari duka. To inda za a yi shi ne in ba a Makka ba ne, to gurin da aka ware shi don sallar idi. Dama mun sani duk garin musulmai akwai gurare wuri da ake wayewa ce nan shi ne idi misali kamar da kuka sani idin sarki na cewa nan shi ne idin gari mun gane to dama guri ne da ba wani abu ake aikatawa cikin sa ba sai sallar idi ko kuma abin da ya shafi sallar roƙon ruwa mun gane irin abubuwan da ake aikatawa cikin sa ma dama an ware guri ne don gabatar da sallar idi guda biyu sai ce lan masjid daban da masallaci ba za a yi sallar idi a masallaci ba illa min barure sai in an samu wani laruri wanda shari'a ta yarda da shi to sai a yi sallar idi a masallaci misali muna fatan kan Allah ƙara dama da irin lokacin shine lokacin misali corona ko to kaga an samu larurin da ya jawo a yi sallar idi yin misali a cikin masallaci mun gane ko kuma ruwan sama sai ana ruwa kuma ga shi da idi mun sani ko masallatan idi ba wai gina duk masallatai ne da aka gina su aka rufa su ba babu laifi a yi in wannan larurin ya samu a yi sallar idi din a cikin masallatai sai ta yi illa min zarurati sai dai idan an samu wata larura to nan kan babu laifi sai a yi sallar idi din a cikin masallatai wala tuqamu fi mawdi'ain sannan na biyu ba za a tsaye da sallar idi a guri biyu ba misali kamar da yadda muka gani sallar juma'a cewa ba a so a yawaita masallatan juma'a misali a gari an fi so a ce masallatan juma'a guda ɗaya ne don dalilin masallaci a haka ba abu mai guri ɗaya Allah ya farlanta mana ya sanya mana mu zo mu abu ne guri ɗaya don mu samu haɗin kai za ka sallar iri ba za ka yi ta abu biyu ba wa waktuwa lokacin sallar iri ne shi ne ba ba tsoron shamsi bayan fitowar rana kaga ce rana ta fito mun gane sannan a yi sallar iri ba za a yi kintari da sassafe a kuma rana ba ta fito ba ko ba za a yi shi in dai rana ba ta fito ba to lokacin sallar iri bai yi ba kuma za a yi sallar na ilar zawal har zuwa zawal a lokacin da rana ta fara karkata aka fara samun yiwu a duka lokacin sallar idi wa man ba ta duk wanda sallar idi ta kuce masa ba na bai samu ba to lam ya biya ba zai biya duba zai zo misali ta sallar idi ta kuce mai to bari ya biya ba a shi ba zai biya ba wa qala shafi imamu shafi yace wanda ta kuce masa dinnan shi a gurinsa yusalliha ala sifati shi a gurin babu shafi wanda sallan idi ya zo bai samu wato ya yi sallan yadda take shi ne zai kabbara guda nawa guda bakwai har da kabbara harama raka ta biyu zai kabbara guda shida har da kabbara tsayuwa ba na yayi ce yadda take kawai a gurin babu shafi wa qala ibn hanbal ibn hanbal yace yusalli arba'ata amin shi kuma amur gida malaki wanda ta kubuce masa to shi raka a hudu ne domin jini da suke samari wani da lam yuqbal bi wani da wani da lam yuqbal bi illa ba'da zawal lam yusallu min al-gadi wala tanubu an salati juma'a ila malikiyyi yace idan ba a sani ba ba a san yau ranar iri ba mun gane illa ba'da zawal sai bayan ranar ta huta sai aka san yau ranar gigi sai ya bayyana cewa lalle yau ranar sallah to yanzu ba za a ce gobe mu zo mu sallah ya lam yusalluha min al-bayt zuwa ya ce za a yi gobe don ana sallah ne ranar sallah in ta kuce to ba za a ce za a rama wala tanubu an salati juma'a sanan kuma ba ta mai sallar juma'a misali an je idi an dawo ranar juma'a da suka ce ba za ka je juma'a ba ya ce ba za ka maye masa sallar juma'a tsakanin babu shafi'i da ya yi kuduri wa mutanen karkara ya ce an musu rangwame kamar yadda alaihi sallar sallar musu rangwame cewa za su yi sallar a za a gidajen su saboda nisan tafiya to yanzu kuma ba irin zamanin ba kowane gari kowane karkara kowane ƙauye suna da wurin sallar gidinsu za ka dan kayi sallar idi ba za ka dauke maka juma'a don sallar juma'a farilla ne sallar idi sunna ne ba inda kuma sunna take dauke wa farilla sai dai ma farilla ta doki da sunna daga in mutum ya sallar idi ran juma'a to ba zai ta kawai ba sai ya je juma'a ba dole sa zai je juma'a sai da ce wala ta nuhu an salati juma'a ba ta bai sallar juma'a alfasul sani fasali ne fi sifati ya cikin sifar sallar idi ne wayya ka ta jahan bila adalin mala'ika ba fi ake sallar idi shi ana yi rakori guda biyu ne za kuma a bayyana karatunsu dama ko ta kayi da gurin malaman su cewa duk wata sallah ma'abociyar kutuba bayyana karatun da ake bana duk sallar da akwai kutuba a cikin ta misali ko kafin da ko bayan ta za a yi kutuba to wannan sallar bayyana karatun da ake kamar sallar juma'a kamar sallar idi da sauransu sai ce za a yi raka'a biyu ne karatu a bayyane amma babu kiran sallah babu ikama misali ba za a zo a yi mata kiran sallah sana ba za a zo a yi ikama wa yi ta abu an yi karatiya an so shi limani ya karanta a cikin sallar idi ya karanta bisat bi ismar fikal a'ala ya karanta suratul a'la amma wanda ya karanta ba ita ba a ce ba ta yi ba mustahabi ne an so ba na wanda ya yana da ladan mustahabi mun ga wanda kuma ba shi ya karanta ba to ba laifi yayi ba mun san dai matsayin musahabi a ce abin da ya cikin addinin musulunci shi ya sa ma gaba yake wannan hawiha da makamancin ta wannan abu shafi'i imamu shafi ya so wa mun hadibin da imun hadibin a karanta qaf bi qaf wa bi qaf karanta suratul qaf a karanta suratul qaf sai ku tarabata za a jira shi ma shafi da imun hadib sun so a karanta wayannan surori guda biyu a tsallake to ke yaya za a yi ta in an zo tun da yake ga yadda za a yi karatu a bayyane ko ya so a karanta sabbi ko mamu shafi da yi mura bisu kuɗi sun so a karanta ƙaf da surtun ƙafa to in za a yi tsallan ya za a yi sai ce wa yukabbir fil ula saba da kiratin bi takbiratul ihram shi ne ma zai yi kabbara kabbara a raka'a da farko kabbara bakwai tare da kabbara ta bana da kiga da kabbara da rama kabbara bakwai Allahu akbar kabbara da rama Allahu akbar ma mun fara Allahu akbar duka ne duk kabbara ma mun da fara idan ya isa na bakwai sai ka fara in ga wa kana shafi ma shafi yace ziyaratan alaiha yace a ba shagunsa ba kafara wata ba za iya kara ba za a ziyaratar ala ya ziyaratar ala ala ta biyar tsira ba za su kafarori bakwai din an kara su a kan kafaran alama sun nauke da kafa wani saniya a raka da jinsitan bi takbiratul qiyam inda limamai za a kafara shi ne hatta kafaran tsayuwa a wurin imam malik da imam shafi'i sune imamai wala ya ko ya dai ma takbirati fil mashhur ila bal zabi wa ibn Abbas wa ibn Abbas shawaba zai daga hannunsa tare da kabbaroran ba a cikin zance mafi shahara in ba kabbara da ba sai ya yi Allahu akbar na kabbara da ba to an san an gama daga sai sauran kabbarori za a yi hannunka na kame jikin kirjinka in ƙafu kake ko duk kuma sake hannun da yake hannun tsarasake za a yi wa yanzu kabbarora guda shida ba tare da ɗaga hannu ba amma saɓani imamu shafi'i da imamu wabul hamad ahmad da imamu ahmad bin ahmad su suna ganin kowace kabbara za a yi wala yafsil bayna takbirati bi dhikri wala ghayri khilafan lishafi wa ibn hanbal sana'ar yanzu ba zai rada tsakanin kabbarori nan misali ya yi kabbara farko sai yi wani zikiri ko wani addu'a ba ba zai yi ba sabani imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal su suna ganin za a yi fahimtar ciyar imamu takbira raja a yi wa fi adatin kira'ati kaunani وفي سجود السهو لترك التكبير قولان yace idan limami ya manta da kabbara ba kabbara na ba ya manta da wata kabbara daga cikin kabbarora da za a yi to ma ba ma da yake raja ilayhi ya dawo zuwa ga wannan kabbara kina ko da ya fara ya dawo ya wannan kabbara to wa fi i'adatil qira'ati aulayi a cikin to yanzu ila ya riga ya gama karatu sai ya tuno kabbaran nan misali kabbaran raka a farkon sai ya tuno akwai kabbaran da bai yi ba to yanzu idan ya dawo zuwa ga kabbaran zai sake karatu ko ba zai sake ba tun aulayi ko zan duka maruwa guda wasu suna ga zai sake karatu suna ga ba zai sake wa fi sujudi sawin sarki takbiri aulayi shin to in ya bar kabbara kuma bai gina ba an sai da yi wannan raka shin zai yi obli ne saboda ya yi ko kuma ba zai yi komai ba komai kansa to har yanzu ma ruwa suna zasu kwamfai wasu laga za a yi kabli saboda yi an bar kabbara daya wasu laga to ai ko a sallar farilla aka bar kabbara daya ba su jana inda ba ka fara harama san ka fara harama ka ba sai ba sallah ba mun gani to wannan kawai shine kauli guda biyu to wa tu'akhkharu al-qudwatu 'an salati ibada yace ana so an ana jinkirta qudwa sai ba na yin sallah misali daga imam ya zo kawai kabbarar harama zai daga ya shiga inda zai ja sallah kabbarar harama zai yi bayan ne da saukiyar kafara rawa zai kuwa kama sallah ba za a yi gudu ba saboda ma dama ba da kiran sallah ba da ita ittifaqa wannan ittifaqul ulama ba mai sun yi ittifaqi za a jinkirta kuduba ne sai bayan an yi sallah to ya kuduba da kike ce waliya kuduba tai kuduba biyu ake yi shi imam yajlisu qawlahuma wa bainahuma zai zauna kafin kuzubar misali an gidan da sallah to zai zauna zai fara rawa sai tashi sai kama kuzuba in yi ta farko sai ya zauna shi ne bai da kumari mun gani wani kalbin fi awwaliha zai yi kabbara a farkon kuzubar zai ce Allahu akbar mun gani wa asna iha da zai kiyan kuzubar min gayin tarihin ba tare da iyaka ba sai yayi guda kaza kuma wakilin wasu malamai suka ce saba'an ne fi awwaliha yanzu yayi kambara bakwai a kutuban farko kamar yadda yayi kambara bakwai a raka dukai wa yu'allimu an-nasa ma yatajuna ilayhi fi yawmi yanzu har yanzu a cikin wannan kutuban da zai yi abin da ake so ya karanta a cikin kutuba ne ya karantar da mutane abin da suke bukatuwa zuwa gare shi a wannan rana. Mun gari? Sannan azumi ne ya gode wa Allah, gode wa Allah ta bayan kuta Allah ta Allah ya ba mu dama mun azumi lafiya. Allah kuma ya karɓa ba mun gari ai umarni da abin da ya shafi da kamfi da kai wanda bai fitar ba ya fitar wanda Allah ya ba wa dama a dai faɗaitar da mutane a jihatar da su wannan ranar. sannan ba za a yi azumi ba mai yin situ shawwal ya bari sai bayan ka za a yi musu wannan bayani in alaiha ne ya je ya yanka a kutubar misali kutubar sai kwadaitar da su maganar yanka ga yin dabba da za a yanka ga yadda ya kamata a yi misali in yankan ka kai zuwa lokaci kaza ka bar sai gobe ana so musabi ya kai dai karantar da su a wurin suke bukatuwa zuwa gare shi a cikin wannan rana to wannan shine fasali na biyu cikin sifar Allah. Alfasul Salisu, fasali yau, fi wa za'ifin aiki, cikin ayyukan da ake so a aikata a yi. In gani, shi ne wa za'i, dama na ce wazifa shi ne aikin da kake yi kan jinta kullum. To aikin da za a yi a yi, ba na aikin da za a yi ranar yi biyu. Wahiya su ne na farko a ne ki samu, ba da fajir yin wanka amma bayan alfijir. wa yujzi qawlahu kuma yakan yi sarwa ma ayi kafin alfijir wa qim da safi ayi ana so mutum ya sa turare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar sa ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda huɗu suna daga cikin sunnonin manzanni a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasa aqul da sa turare wa tadammul bil libas da yin ado da tufafi wanda yake da sabo ya saka sabo wanda ana bai kore masa ya dinka sabo ba to ya nemi daga cikin tufafinsa wanda ya kyau ya wanke ya bushe. Wa kitabin sidirin da abubuwa da ake zuwa aikata a suna kitabin sidirin su ne su yanke banki, in gane yin aski da sauransu. Wal mashin ilal musalli, ana rigilai ne da yin tafiya zuwa masallacin kibi da kafa. Wannan sunnar manzala da tafi da kafa in za ka iya baka da wani kuji misali akwai kamar da tilon wanda jiki ya yi nauyi akwai marasa lafiya ko sai da duka suna kudiri da za su tafi kan abulawa ko kuma kidin yana da nisa mun gani sai kidin yana da nisa da inda kake gila ita kama za ka je kan kai sama ni da shi kenan sai ka hawa mun hawa ne kaga akwai uzuri kenan amma an fi so a je da kafa والتكبير في طريقها kuma ba in kana tafiya kan hanya abu da yake so ka yi kai ka tawa shi kabba ba mutum ya rika tashi da abokin sa ina ba ta muku yadda ba ka rika tashi da abota ku ta kabbarori to kabbiru la ala ma ala ku wala la la ku sau gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan shiryar da ku da Allah tabaraka wa ta'ala yi ba abu ta kabbarwa wafin tizari haka da kuma a ta yin gabara a lokacin da mutum yake jiran imam ya iso a yi sallah shi ne bin tizari na wal fitr qabla al khuruj fi ayd al fitr wa ba'da fi id al adha da cin abinci a kayya kafin a fita zuwa masallacin idi a sallar azumi ngani a sallar azumi kan aje masallaci yake so ka karya a sallan laya kuma bayan ka dawo daga masallaci ala za ka fara cin abinci za ka yi azumi na wannan lokaci amma misali ne wanda bai wani mun gane ko hatta ya kula min al-qudiyyah ya jinkirta wannan cin abincin har sai ya dawo daga idi har ya ci daga wannan abun yankansa da mari da abun yanka kuma yayin da dibi wal mashu ala tariqin wa ala tariqin wa ruju ala ukhra sanai mutum zai tafi ya tafi ta wata hanya in zai dawo ya dawo ta wata hanya ba wannan hanya ala sabili misal mutayen shekaru da suka ana sallan yi a masallatan juma'a misali mutum zai je masallaci ne mukaddara misali kan kai ɗan wannan yadda da misali bi wannan titi misali in zai da ya wata wancan titi in ya ga ya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam saba hanya mun gane ko ma wanda da yau ko bai yi wanda biyu ayyama min fi dubur salawatil maktubati bi zuhri yawmin nahari ila subhi yawmin rajul yayin kabbarora shi ne wannan tsallar idin da muka fitan tsaya yayin kabbarora a kwanakin da ma'ajata suke mina a bayan tsallolin farilla za a fara daga azahar ɗin ranar tsallar laiha za a gama asubar ranar hudu kai kabbara ta ranar hudu shi ne tsallolin guda goma sha biyar mun gane ba wakila wasu malamai suka ce ila zuri a kai an zuwa a za a ke rana na hudu ba ma da kiya mun sani sallah sha biyar ba wasu malamai suna ga sha shida a kai shi zuwa a za a ke rana ta hudu wa kala ibn hanbal ibn hanbal yace waɗannan kabbarori za a fara su ne min subur yawmi arfa daga asubar ranar arfa ila asir rabi idi zuwa ranar da la'asar rana ta hudu shiga ranar arfa mun gani asubar ranar arfa sanda muke azumin arfa akwai a akwai ibn hanbal ahmad bin hanbal za a fara daga asubar ranar arfa za a gaba la'asar ke rana ta hudu wa qala abu hanifa ibn al-imam abu hanifa yake min tubi yawmi arfa ila asr rabi yawmana shi ma ya faɗi irin abunda Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa daga asubar ranar arba zuwa nasar rana ta hudu ta ranar sallah wa yukabbiru jama'a ittifaqan su ma jama'a za su ta kai sai wannan tabbarwa wal fal da mutum daya khilafan li abi hanifa wa ibn hanbal wala yukabbiru fi duburi sadawi khilafan li shafi wa lahu Allahu akbar Allahu akbar وقيل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله اعلم yace to jama'a ba za su rika yin kabbara da mutum daya sabanin ibnu hanbal da imam abu hanifa su suna da imam da zai fada sai su fada mun gane shi a wurinsa amma ba za a yi kabbarora a sallolin na'ila ba na sanan mun gane misali in kai sallar azhar ai akwai nafila kafin azhar ko akwai nafila bayan sallar azhar akwai nafila kafin la'asar akwai nafila bayan sallar magariba akwai nafila kafin sallar isha akwai nafila bayan sallar isha ko akwai nafila kafin sallar asuba akwai nafila bayan rana ta fito wala hako to ba za a ce za a yi kabbarori a cikin waɗannan lafiya amma samayin babu shafi yake har bayan lafiya in dai ka yi sallah in dai sunan ta sallah na gina ce ko bari na ne na ce wannan kabbara wallahu ya alaka ya ake kabbara ta ce lafazin ta shi ne Allahu akbar Allahu akbar wa qila Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillah wallahu a'lam da dai sigar ta daban-daban sai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi kun gane ko to wannan shine kabbarora da za a yi a sallah da muka fiskanta ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kai lokacin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ba wa dukkan wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai hore masa ba na abin da za a yi ya daga ana cikin tsadar rayuwa gaba duk wani abu bai wahala a gurin Allah mai sauki to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana gaba ɗaya amma ya hore mana wanda za mu ce maka ‘yan goma bayan Allah wa inda Allah ta bani kuta da ya bawa. Sannan an ce kamar yau ana tunani ko ko kuma an tabbatar da cewa a mutanen Saudi sun ga wani. Kuma ita wannan sallah ne ana da aka yi da arfa ne. Mun gane ko rana za su hau arfa rana ake azumin arfa sannan wace gari kun sani sallah. Tana da gaduban ta ce sai ya dace duniyo in mu fada. da abubuwan da ake so mutum ya aikata a cikin wayannan kwanaki guda goma ne. Na farko mun sani Allah ta mara kuta ala ya yi rantsuwa da su. Na ce wal fajr wal yali ashir. Wannan duk abin da Allah ya yi rantsuwa da shi ko mun sani girman sa ya kai girma a gurin Allah ta mara kuta. To babban abin da ake so shi ne komawa zuwa ga Allah ta mara kuta. Da daina dukkan laifi wanda yake nisan damu da Allah wanda ya zama da abin da za mu aikata mu aikata abin da Allah tabaraka ta'ala yake so ko mu tarwa kon Allah tabaraka ta'ala barkacin wayannan kwanaki da muke ciki Allah ka mana saukin rayuwa ya bamu damuna mai amfani in sani da wannan mara sabo da jarawa tana da iska tana bukatar ai ta'addu'i Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana ita da sauki Allah kuma ya bamu amfani mai albarka Allah kuma ya kawo mana sauki to na farko a mun sani sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an so wanda yake da halin yi laiha to da yanke farce da yin haski yanzu ba rashi tana sai bar wannan gashi har sai ya yanka abin yankansa sannan sai je wannan haski mun sani wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko an kuma an so duk wanda zai yake da halin yi ko yake tsammanin lalle tabbas sai ya samu abin da zai yi laiha shi to kare haski kare yanke farce ana ya bari sai ya yanka abin yankansa sannan sai je wannan haski insha Allah Allah kai mu gobe za mu tattauna akan abin da ya shafi mai ma dalilin faɗan haka ne saboda shi addinin musulunci baya abu kai tsaye karatu to na faɗa ne don saboda tun da ɗaya ga wata ake tunani gobe to a yi kokari a kiyaye waɗannan sannan kar ka fitar cewa aini da yawa za ka ji musamman matasan muna da wani kuruci wanda Allah ta baraka ta baya san girka misali sai ka ji an ce da Allah ta masarawa yake da wani ragon lai a ai da masara da ragon lai haka kai inda kowa da Allah Allah ta baraka ta yana da ikon ya yarwata wa kowa da ka mu roki Allah tabaraka ta'ala ya ba mu kar mu rika shirin amai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karban addu'a daga zuciyar lafkanan mu don da yake kokon al manzo ya ce mana udullah wa antum muqinuna bi kitab ku roki Allah kuna masu sakankancewa da samun sawa da Allah baya karban addu'ar lafkanan sai kana tunanin kai kanka kai addu'a ma kana kokarin wai Allah zai maka ko zai maka to kaga kana kokarin ka kai iko Allah to da ka maro kana da baraka ta'ala Allah zai ba to mara rubana da baraka ta'ala muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai da shi Allah tabaraka ta'ala ya bashi Allah ya ba mu gabaki zai ba mu abin da zamu yanka wannan tsanani da muke cikin tsada mun sani laifukan mu to mara rubana da baraka ta'ala ya yafe mana kuma ya yarwata mana sauwaje mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fatihi lima umri fal khatim lima sabaqa nasr lak bila فلاقي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم يا رب انه ابا مالك مقاصدنا وكل لنا ما منع من الخير وكفي الهي لكل المسلم من الجمعه الى الجمعه حتى الى بدايه ما بكت به وتحاول وصول القسم الى ذلك يا رب صل على المختار المذنب والارجي وجهه المسلم وحيده ولا يغضب ثم تبي القوم ألفك وأنك المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا رسول الله